الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان ازكى الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وبعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أباركم بدا وأنا يمشي na yau goma sha biyar ga watan tara hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 1445 wanda ya zo daidai da 25 ga watan uku 2024 gregorian calendar kamar yadda muka saba ba mu ci gaba da karatunmu na alkur'ani mai tsarki a cikin wani masallaci mai albarka da kofar gidan mai girma sarkin nan muna na har yanzu a cikin sura suratun nahali sura mai albarka kuma allah maɗaukakin sarki yana ididdiga mana ni'imominsa ɗaya bayan ɗaya na halittun sama da ƙasa da hore mana da teku da ya yi da nama da za mu ci a cikinsa da jirage wanda za su yawo da mu da sauransu duka waɗanda daga cikin ni'imomin allah maɗaukakin sarki ne bayan dabbobi da ya halitta mana to sai ya ci gaba da cewa bismillahir rahmanir rahim
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وألقي في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون الله مدعوك جزل جيتشي بسم الله الرحمن الرحيم وألقى في الأرض رواسي Allah maɗaukakin sarki ya jajjefa wato kenan manya-manyan turake na duwatsu a kan ita wannan ƙasa ɗin ba don kome ba an tami da bugu a yi karsa da karta kaɗa gefe ko nan gefe ko nan gefe wato kenan da ku duk wanda ya san yadda halittar duniyar nan yake take ya san wato kenan ita duniyar Allah maɗaukakin sarki ya yi ta ya sata akan iska ne kawai akan iska take haka ba akan komai take ba kamar yadda ya sama haka akan iska ita ma ya just suspended kaga wannan fankan yanzu tana cikin abin amma akwai abin da ya rike ta amma sama da ƙasa Allah madaukakin sarki ke cewa ya halice su bi gairi amadin tarauna ba tare da wani ginshiki da ya tare ta jigo da ya tare ta ko turke da ya tare ta wanda za ku iya gani ba kenan sama babu abin da ya tare ta kawai an ɗora ta a gurin kawai ta zauna abin haka ita ma kuma wannan duniyar haka nan ne don haka cikin akan iska take kawai don haka an ba ta wato kenan aikin wato kenan kewayawa falaki iyaka yadda allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara mata to a cikin ƙoƙarin kewayawa along the line wani force zai iya janta ya wani guri daban ko ta wani guri daban don haka za a samu abin da ake kira al'insidan zai iya yiwa a samu wata coalition ne ko ake zama coalition al'insidan yau karo coalition ko za a iya samun coalition saboda ita wannan duniya ba ita kadai ba ne akwai rana akwai wata akwai taurari akwai halittu heavenly bodies kaca-kaca kowanne kullum fi falakin ya zubahu kowanne a nasa falakin kawai suna walin ne a cikin air walin da air suna ta kewayawa haka to saboda kar wani abu ya faru allah sai sa duwatsu manya-manya kamar su kilimanjaro mountain kamar mount himalayas irin duwatsun jos da sauransu duka ne su daddanne ta don su ba ta wato kenan stability ta zama ta zauna da za ta saba ma yadda aka riga aka tsara ta ba wai haka din an yi damu ne an sa ta an tare ta don kar wani abu problem ya faru a the line to Allah madaukakin sarki ce shi ma wani yana daga cikin ni'iman da Allah madaukakin sarki ya muku saboda dan ku ne akai wannan din shine ce alqatul ardi rawasiya Allah maɗaukakin sarki ya jefa duwatsu manya-manya an tami da bikon don karta zama ta karkata yaminan ko shimalan wato kenan da ku a cikin irin wannan lokaci ɗin wa an haran sannan Allah maɗaukakin sarki ya halicci wato kenan a ita duniyar an haran shi ne ƙoramu bayan manya-manyan teku da aka yi maganarsu to Allah madaukakin sarki ya halci kuma manya-manyan wato kenan ƙoron irin su riba niger riba benue riba nile riba zambezi riba senegal manya-manyan koguna da Allah madaukakin sarki ya halitta afirka da sauran wato kenan kasashe kowanne da amfaninsa yanzu ka ga riba niger a cikinsa aka sa aka yi implanting din wannan lantarkin da muke abin nan gashi ne ruwa ne yake tafiya amma ruwan yake fitar da wannan wutar da muke wato kenan amfani da ita a Najeriya gaba da har ma biyan to kaga ashe tekun da koguna da Allah da kuma sarki yasa muna kuma cin kifi a cikin su muna bayi da ruwansa da dabbobin mu muna bayi da ruwansa a shuke shuken mu da suke bakin wato kenan koguna gonakin mu to duka waɗannan yana daga cikin ni'iman Allah madaukakin sarki sannan yace wasu bulan da kuma hanyoyi hanya da kake ganin ta hanya ba karamin rahama ce ta ubangiji ba amma yaushe mutum ya zanna ya tunani rahama kaga in aka maka kwatance hanya tiran tiran har kofar gidanku in kano za ka tafi aka maka kwatance hanya hanya tiran tiran tiran har inda za ka sheka bannin ba zai gane muhimmancin wannan ba sai ya yi tunanin shekaru baya da lokacin da allah ya yi duniyan nan gaba ɗaya babu hanya ko kwaya ɗaya a haka aka kawo annabi adamu aka saka shi aka kawo matarsa na hawa a haka suka yi haifayya babu hanya ko guda daya to ta ina za su rika ganewa inda za su je su ta ina za su ganewa ga inda za su dawo daga inda suka tafi to Allah sai ba su fikira ta gyara hanya tun daga wancan lokacin suna yin ta haka ta cikin ciyawa ta cikin meye ta cikin meye ta cikin kaya ta cikin abin har su gane cewa tanan ta fi kusa tanan ta fi kaza kaza har suka gane suna buɗa ta har suka gane hanyar dabbobi da dai sauransu yanzu sai ta kai ga an yi hanya daga gari zuwa gari har yanzu suna development ya zo har kwalta ake yi yanzu abun bai tsaya a nan ba kamar da allah maɗaukaki sarki kice wasu ma iza hubuk na rantsa da sama da take ma'abociyar hanyoyi to kaga yanzu jirgi idan ya tashi daga lagos in ya tashi ba zai sauka ba sai a dubai kuma in an ɗora shi akan hanya to ba inda zai kauce zai je har dubai din kuma at exact time zai ji shi sauka a dubai kaga wannan mahanyoyi ne wanda allah madaukakin sarki ya yi su wai dan ni'ima a gare mu abu mai sai a nan fa magana wannan yanzu in kake a cikin waya za a ɗora ta akan hanya kai da kanka za ka yi saitin inda za ta tafi don haka za ta fita ta bi hanya tirin tirin sai ta je wayar wanda kake kira ɗin sannan sai ta shiga idan babu idan babu tsari a cikin al'amarin ko kuma Allah maɗaukakin sarki bai riga ya febin waya ya sa hanyoyin ba to da hakan ɗin ba zai faru ba amma daga cikin rahamansa sai ya yi haka har ma wani lokaci za ga in wani maganin wani ta riga shigowa sai a ce akwai congestion line congestion ko let network busy busy saboda me hanyar kwaya ɗaya ce kai ma sai ka turo naka to wani bai gama wucewa ba don haka za ce maka busy sai ka tsaya wani ya kauce akan hanyar sannan kai ma sai a baka hanyar sai ka shiga to duka wa'annan hanyoyi Allah madaukakin sarki yake cewa ya sa subula hanyoyi duka wannan la'allakum tahtaduna dan ku samu shiriya da ba hanya in ka kira lambar wani ba za ta je ta ba da ba hanya in jirgi tashi daga guri kaza ba zai je kaza ba da ba hanya mota ta tashi ta je guri kaza ba za ta je ba in ma za su je su za a samu wato kenan difficulties mai tsanani ba za ka iya ganin hanyar gidanku ba da ba hanya da dai sauransu to duka wa'annan ni'imomin Allah madaukakin sarki ne yace la'allakum ta hata duna don ku shirya kar ku bata ku samu sauki wato kenan a cikin rayuwa to mu ji mana wa alamat wa bin najmi hum yahtadun Allah madaukakin sarki yace daga cikin ni'imar sa ya sanya muku al alamat alamat alama da Hausa ma haka muke faɗa alama illa iya kayan ce alamat plural ne jam'i ne na alama alama guda ɗaya alamomi mu da ke faɗa da Hausa Allah maɗaukakin sarki ya sanya muku alamomi ko yawwa me yasa aka sa alamomi don kar ka wuce gurin yau in kana tafiya guri kaza kaje akwai wani bishiyar gawo a daidai wannan to sai kai hannunka na dama kaga wannan gawo ya zama symbol ya zama alama a gare ka yauwa sau da Allah ya sanya alamomi ta hanyar sa duwatsu gaba da dutse ko bayan da dutse ko gefe hadar dama da dutse ko hannu hagu ya sa bishiyoyi su ma alamomi ne wanda ke daga guri kaza zuwa guri kaza ya sa wani guri mai yashi ne fako sau da haka in kuna tafiya kuna tafiya za ku je ku samu wani fako in kun tsallake za ku je kaza yanzu mutumin da zai je jalamu kace masa za ka je akwai wani guri za ka shi fili ne babu ciyawa tashar kartani ko tashar wane yau da kaji ka wuce wannan guri fili nan za ka kuma kaza to duka waɗannan alamomi ne wanda Allah madaukakin sarki ya sanya su shi wannan alama din ni'ima ce ta Allah madaukakin sarki ai da alama kake ganewa abubuwa da namun gaske in ka ga duhu duhu kaga alamar akwai mutum saka san cewa me ya kamata kai wani irin reaction ya kamata kai cikin dare in ka bata kana tafiya ballantana ma wato kenan su mutanen da daidai lokacin da ba kai ko agogo ba mana cewa alam ba ai ya baka alamar lokaci kaza yayi ne duka wa'annan fikira da take zuwa cikin kwakwalwar dan adam tana daga cikin ni'imar da Allah madaukakin sarki wato kenan yayi wa dan adam wa bin najmi sannan kuma da taurari ne hum ya tabi mutane suke shirya musamman wannan aya tana magana akan Qurayshawa da Qur'ani ya sauka akan su da can suna tafiya a jeji babu lantarki babu agogo babu kwalta babu bataccen hanya musamman in ana tafiya a yanzu ka shiga cikin daga nijar ka je ka ce za ka tsallaka libya za ka samu inda za ka yi tafiya ta kai akalla kilomita 500 duk a yashi ne ta ina za ka sa hanya kana tafiya kawai iska ta zo ta hura kawai ta baje hanya din amma da me ake ganewa allah mu da kuki musamman inda daddare ne to da taurari taurari allah maɗaukakin sarki ya sanya ga orion ga flow ga mai da sauransu surayya da jade ne kuma yake cewa duwa'in nan taurarin duka suna da wato kinan alamunsu akwai daidai lokaci kaza tana guri kaza don haka kenan karfe kaza ya yi daidai lokaci kaza tauraro kaza in ka ganta a guri kaza misalin karfe kaza ne alama ce da zai baka taya ko kuma idan ka duba kwanciyar orion to dama daga daidai setin kan shi ne yake nuna kudu setin kafar shi ne yake abin wani guda taurari guda uku na tsakiya da su suke nuna gabar da yamma saboda ka tanan da za ka gane ko kuma a cikin ruwa suna tafiya a cikin kwale-kwale kun yi tafiyan kwana biyu da ini daya a cikin ruwa dare ya yi to ina za ku gane inda za ku tura jirgin gabar ko yamma sai ku lura da taurari su za su ba ku alamar cewa yanzu gabar kuke yi ko kuma yamma kuke ko kudu kuke yi to saboda haka su ma taurarin da suke duk da cewa a sama suke sosai amma muna ganewa hanya da su musamman a wancan lokutan da alkur'ani ke sauka daidai lokacin da waɗannan abubuwa da suke sauwaƙe ma direction babu compass wanda zai nuna maka cewa ai nan ne gabar ko nan ne yamma ko nan ne kudu ko nan ne arewa to saboda haka taurari taurari sai suka zama wato kenan alama ne na alkhairi wato kenan ga mutane da haka Allah madaukaki zake jawabi na jami hum ya hata juna kuma kaga ana ganewa alaman zamani da su ana ganewa kuma wato kenan alama ta alqibla ta yadda zaka gane direction wato kenan na sallah ko yawwa da taurari muke ganewa musamman da daddare illa iyaka abinda malamai suka ce wato kenan idan mutum ya bata da daddare ya kasa gane alama kai ko ba da daddare ba ko da rana mai ba daɗin musamman in ka kimsu cikin jeji ka kasa gane ina ne gaba ko yamma lokacin sallah ya yi ka zo za ka yi sallah to sai ka yi kardado idan ka yi kardado a iliminka ta nuna maka cewa nan ne setting alƙibla to yanzu sai ka yi sallar ka sai ka fuskanci alƙibla sai ka yi sallar ka ko kuma da daddare ne ka rasa inda za ka gane inda alƙibla take sai ka zanna ka yi tsandarar ka sai ka kardadon ina ne alƙibla take sai ka yi sallar ka idan Allah ya sa ka dace kullu alhamdu ne wanne ma idan kuma daga baya washe gari ta gane cewa baka yi sallah a statin alƙibla ba kuma alhali ijtihadi kai to wannan sallah dai still ta yi babu abin da ya same ta sai dai wasu malamai sun tafi akan cewa daga lokacin da ka gane idan lokaci bai fita ba za ka iya maimaita ta wasu suka cewa inda ka yi shi kenan ka yi abin da aka neme ka da ka yi shi kuma ka yi shi su ma wanda suka ce za ka sake din suka ce ala wajahil istihbabi ne la ala wajahil wujubi ba wai wajibi ba ne a'a wato kenan mustahab abu sa fuska ta mustahabanci ne ihtiyadan saboda wato kenan ya zama ka yi dai abin da ya kamata ka yi ba samu wato kenan matsala dangane da al'amarin ka ba to kawai sannan akan wani suka dan fara fatawar cewa in za a yi sallah ana so a fuskanci alƙibla tunda Allah madaukakin sarki ya ba mu alama da za mu gane direction don haka ana son a fuskanci alƙibla masu fuskanta alƙibla mutum biyu ne na farko ga ɗakin ka'aba a gaban sa yana ganin sa to shi dole sai ya fuskance ta na biyu wanda zai sallah a inda baya ganin ɗakin ka'aba to shi kawai sai tinta ne suka ce wanda yake annaziru ilaiha yastaqbiluha wanda yake kallon ta ya fuskance ta wanda yake nesa kuma ya ta harri jihataha sai karda don wata kenan bangare ta yanzu kamar yadda muke nan musal makka ɗakin ka'aba yana makka makka tana gaba da mu tana gabar da mu don haka sai musa gaban mu gaba shikenan ba a tallafa maka cewa sai ka samu da exactly sai tunta daga nan dan ba a gabas take eh to fuskanci gabas in kai sallar ka shikenan ta yi yawa in kuma ma a kudu kake fuskanto ta in kake in ta yamma kake fuskance ta in ta gabar kake in ta arewa duk da inda kake ana ma to wallo ka sama wajen wallahi to saboda haka Allah madaukakin sarki ya sanya alamomi su ma su zama wato kenan rahama ta Allah madaukakin sarki a gare mu to mu je أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون الله مدوكاkin zargi yace afaman yakhluqu yanzu kana ganin wannan da yayi halitta waye halitta Allah madaukakin zargi zai zama kaman la yakhluqu kaman wanda baya halitta kaga ba zai yi gogo waye baya halitta shine al-asnam gumaka yawwa su tunda babi ne na tauhidi ana maganar bauta Allah madaukakin sarki Allah da ake bauta masa yana halitta shi ya sama shi ya kasa su da kansu sun yi itirafi akan wannan sannan ba su taba ganin gunki yayi sama ko yayi kasa ba ba su taba ganin gunki yayi wani abu ba shi dai yana nan kawai inda aka ajiye shi ko motsi ba yayi in ana bukatar transfer ma sai an dauki da wani daukar sa kai shigin da za a yi transfer din don haka yanzu da wannan ubangiji da yake halitta da wannan da bayan halitta wato kenan za su zama daya kaga wato kenan ba za su zama wato kenan daya ba da gunki da Allah madaukakin sarki wato kenan ba za su zama wato kenan guda daya ba anan zaka ce na an yi amfani da man ko aka man ya kuluku shi ma a gunki sai aka ce kaman la ya kuluku da tunda gunki baya halitta ya kamata ya zama ya zama an yi amfani da ma ligairin aikin amma sai aka amfani da man kamar da aka amfani ma Allah maɗaukakin sarki ko to kaga wannan zai zama wata kenan ala wajhil mushakala kamar da kace wa makaru wa makarullah sai yakin kalam din shi yazo da haka don haka shi sa aka bi shi wata kenan a haka amma man shine lil akil ba za a jingina wa wata kenan gunki man ba to amma tunda sai yakin kalam ya zo a hakan nan sai suka kai shi babin watakilan mushakala a balaga saboda haka akan haka ne ba wai don gunki yana iya halitta ba aka yi amfani watakilan da da man a nan guri mun bayyace wannan wasu malamai suka ce shi yasa annabi musa alaihi salatu wassalam lokacin da aka tambaye shi a cikin suratu taha aka ce wa man rabbul alamin ko ko kuma rabu kuma ya musa ko kuma rabu kuma ya musa sai ya ce rabu nan lazi a kakula sha'in kakahu to kaga tambayan ta zo da mana wane ne ubangijinku ya kai musa sai ba da hansa ce ubangijinmu shi ne wanda ya halicci komai mun bai wannan amma a cikin shu'ara da aka juya tambayar aka yi ta amurde aka ce ne wa ma rabbul alamina kaga sai suka yi amfani da ma a nan gudu fir'auna saboda isgilanci amma kuma Allah madaukakin sarki ya san annabawa su ya ba su balaga ya ba su kuma sanin komai makamar magana sai suka ce wa ma rabbul alamin yace wa ma rabbul alamina ai dan bai da Allah bane wane ne kuma menene kuma a ubangijin talikai bai ce man ba a nan wurin to amma annabi musa alaihissalatu wasalam bai bashi ansa da ma ba sai ya bashi irin ansar da sai ya ce masa ne rabbul mashariki wal magharibi kagani shi dai ubangijin sammai da kasai din shi dai shi ne rabbul alamin ko kun yadda ma'ana ko ba ku yadda ba yawa ko kuna da yaƙini akan wannan magana ko ma ba ku da yaƙini akan wato kenan wannan magana don haka Allah maɗaukakin sarki ya gudanar da maganar ne ta zo wato kenan kamar yadda ta zo haka ta tafi sadaka suka ce wane ne shin da wanda ya halitta da wanda bai halitta ba za su zama ɗaya duk da cewa maganar na akan gunki take da hukuncin ta ya ja ba za kan komai ma har mutanen ma duk wanda baya iya halitta kan zaka bashi abin matsayin Allah madaukakin sarki su suna bauta ma gunki to idan aka samu wani mutum shi ba gunki yake bauta ba aljan yake gungun yake bauta hukuncin su bai tafi ɗaya ba wani ba aljan yake bauta mutane yan uwansu yake bautawa hukuncin bai tafi ɗaya ba duk wani abin da ba Allah ba baya iya halitta a duniyan nan gaba ɗaya baya iya contributing ko kwaye zarra na koma menene sai dai kawai ya ɗaba amfani da shi don haka bature da ya gano ce ce mata can neither be created nor destroyed but can be transformed from one uh, form to another yawa ba yadda za a ka canja wani abu duk abin da kake bukata duniya na Allah ba da sarki ya riga ya yi shi sai dai kawai ka ɗauki wani ka gyara masa siffa ya fito mai kyau ko ka gyara masa yadda zai maka amfani da dai sauransu to da komi ma baya halitta banda Allah madaukakin sarki don haka komi ma bai yi kama da Allah madaukakin sarki ba mun fahimci wannan yawa wato mu je
wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha inna Allaha laghafurur rahim
Allah madaukakin sarki ya ce wayin tawdo ni'imatan lahi idan abun ku kididdiga ni'imar Allah madaukakin sarki ne da Allah madaukakin sarki ya muku wallahi la tusuha ba za ku yi kididdige su za ku yi kididdige kun ga tun daga farkon sura na Allah yake faɗa mana ni'ima ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya shi yake faɗa mana wanda ya mana kuma kowanne inda za mu je mu zauna mai dogon nazari a kai za mu ga ni'ima ce wanda Allah madaukakin sarki ya yi wa ɗan a to sun tsaya akan wa'annan ba su tsaya akan wannan ba da aka yi ka mutum ma ba ni'imar Allah ba ne ba karamin ni'imar Allah ba ne da aka zaba maka manka ita ce manka ba karamin rahamar Allah ba ne don wala ba wanda ya dace da kai in ba ita ba fiye da ita babu duk wanda za ta taimaka maka Allah a bayan ta ne haka ma da aka zaba maka babanka kuma garin kuma da aka zaba muku shine best gari a gare ka haka ne dan uwanka da kake gani na jinin nan su ne the best yan uwa a gare ka a duk duniyar nan don haka balarabe yake cewa biladi wa in jarat alayya azizatu wa qaumi wa in dannu alayya kiramu gari na kasata ko sun mun ba daidai ba su suna da mutunci da karfi a gona mutane na kuwa mutanen garinmu ko mutanen kabilata ko yan uwana na jini ko ko da sun zalunce ni sun wasu mutunci ne a gona tunda su ne nawa da Allah madaukakin sarki ya bani don haka su ma ni'ima ne a gare ka duk abin da ka gani yanzu iska da muke shaka ruwan da muke sha inda muke bacci gidajenmu da sauransu ilimin da muke da shi gonar da muke da ita rigunan da muke sakawa duka wa'annan abin ka kididdige ne ba za ka iya wato kenan abin nan ba ba za ka iya wato kenan kididdige su ba ba za ka iya ba kawai sau da haka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu ɗaya daga cikin ku da zai shiga aljanna a dalilin aikinsa idan ka ce kana ibada kaza kaza kaza kaza in an ce ka biya kana ilimi ko to a ka biya ladan ido da kai karatu da shi ko ka biya ladan ido ba za ka iya biya ba ka biya ladan hankali ba za ka aika ga wasu mahaukata aka yi su amma ka aka yi ka mai hankali to ka biya ladan hankali ko kuma a gajeren takadiri daga jarinta gari da ai mun gani muke biyan kudin nefa ko ba haka ba to za a ce kowane wata za a rika kawo maka bil na ido mun gani da muke biyan kudin waya ko to a ce kowane wata za ka biya kudin kunne in ba ka biya ba za a yanke za a yanke eh yawwa kun ga yadda reka suke ba da ruwa in baka biya ba za a yanke ko balantana mu je gurin mai wahalar iska eh kawai an riga an yi connecting ne musamman ma zamanin da yake za an ci gaba sai a yi automatic kawai a mi a yi mita da zaran baka yi recharging ba iska da kake shaka ta tsaya eh don haka rahamar Allah ba dauki zani kuma ka dubin da Allah yake distributing rahamansa na farko duk abinda bai zama dole sai ka amfani da shi yanzu gaba zai iya bada control din sa hannun wani zai iya bada control din sa hannun yanzu riga sai kai wata baka saya ba shekara ba baka saya ba control din ta yana hannun wani ko ba haka ba amma ruwa da yake kana bukatar sa kullun sai zama control din ko da a hannun wani ne a kusa kusa da kai ne iska da yake babu minti ɗaya da ba za ka bukace ta bai bayar control din ta hannun kowa ba direct ne dole ba ni'ima ta ubangiji Allah madaukakin sarki ba na saboda ya san halin mutane saboda ya san halin mutane wani sai ya rike wallahi za su rike wani sai ya rike a ce mutanen gari gaba duk sun mutu wallahi a rufe iska su eh zara ka sai mu waye gari gaba ɗaya an rike iska suffocation ke rago to Allah sauka to idan abin ku kilin daga ni'imar Allah wa daga juzaki ne wallahi ba za su ke ba su kulluwa inna Allah lalle tabbas Allah madaukakin sarki la gafur wallahi mai yawan gafara ne a hakan wato kenan muna saba masa a hakan muna saba masa muna yi taurin kai akan abubuwa ni ina da taurin kai kai kana da taurin kai ke ma kina da shi muna sako kowa yana yi yet Allah maɗaukakin sarki abin da yake bukata a gare mu shine mu ce mun tuba Allah mun tuba ka yafe mu idan ko muka tuba sai ya ce la gafuru sai da ya kawo lamul kasbi to wallahi mai gafara ne rahimu kuma wato kenan mai jin kai ne shi ma ai taqdiruhu la rahimu wallahi Allah maɗaukakin sarki mai rahama ne mai tausayawa ne ba damuwar sa bai wahal da mu ba yawa ma yaf'alu Allahu bi azabikum in shakartum wa amantum ko Allah maɗaukakin sarki me zai amfani da shi wato kenan wajen azabtar da ku inda kun yi shukura kuma kun yi imani inda za ku yi shukura wa Allah ku yi imani da shi ku yi shukura ku bi shi yadda ya kamata don ya azabtar da ku amfanin me zai babu wani abu me zai karu da shi babu abin da zai karu da shi don haka Allah maɗaukakin sarki yana son ma ka roƙe shi yana son ka nemi gafararsa ko wallahu yagdaba in tarakta su'alahu wa bunayya adam yana salar gabu Allah maka roke shi ma yake ji haushinka yake fishi da kai amma dan adam ka roƙa ka roƙa gobe sai ce ka takura masa ka takura masa saboda ai shi dan adam ne amma ubangiji Allah madaukakin sarki saboda rahamansa saboda jin kansa wato kenan shi so yake ma a roke shi توجه معنا والله يعلم ما تسرون وما تعلنون
الله مدaukakin sarki ce wallahu ya alam lalle Allah madaukakin sarki yana da ilimi ma'ana ya san ma tusirruna abinda kuke asirtawa duk abinda kuke asirce Allah madaukakin sarki ya san shi duk abinda kuke yi a boye Allah madaukakin sarki ya san ki saboda me shine alimul ghaibi wa shahada shi ne san abin da ke gaibi shi ne san abin da yake faili don haka ce wa matu ulunu da abin da kuke bayyana wa in ka bayyana sawa'un eh daidai ne man asarra alqaula wanda ya asirta magana ko wa man jahara bihi da wanda ya bayyana shi in ka gada maka ya asirce in ka gada maka kai a takaicen take cewa Allah madaukakin sarki ya alamu kha'inatul ayun wa tufi sudur abin da idaniyan ka ta ta warka na munafurci kadan yin hakan nan glances Allah madaukakin sarki ya san wannan abin da ka boye a zuciyarka zan yi maganin sa wallahi baka faɗa a kowa ba Allah madaukakin sarki ya sani wa ma tufi sudur don haka shi masani ne na komai da komai babu abinda wato kenan bai sani ba tara ka zuciyar mutum a tafin hannun Allah madaukakin sarki take don haka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tattare mana matattarar magana yake cewa innamal a'malu binniyati me yasa za a hukunta mutum da niyya da ba a san da niyyar taka ba kaga wanda zai yi hukunci da niyyar shi ya san niyyar taka don da bai sani ba ba zai yi hukunci da niyyar ba za ka iya ɓoyewa ko yawwa sai ka iya ɓoyewa ko ba zai gane ba amma sai aka ce maka da niyyar ka za maka hukunci don haka Allah da zai hukunci ma'anin ya san niyyar kowa don haka shine masanin wato kenan abinda kuka bayyana a fili da abinda wato kenan kuka asirce to mu je malam والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون Allah madaukakin sarki ya ce walazina yad'una min dunillahi abubuwan da suke bauta musu kuma bayan Allah nan ko kuma ya yi magana da ku directly wallazina tad'una abinda kuke bi kuke bautawa kuke dauke shi abin abin biyayya wato kenan koma bayan Allah madaukakin sarki min dunillahi kuma bayan Allah madaukakin sarki kenan ko yawwa la yakunu shay'an wallahi ba za su iya halittar komai ba babu abinda za su iya halitta gaba daya dan haka ba abin da za su iya tsina na muku kenan ba su da control wato kenan akan komai Allah ma da kuke sarki a wata aya yake cewa ina lazina ta da'una min dunin lahi ibda ibadun ansalukum wanda kuke bautawa kuma bayan Allah su ma bayi ne da kuma wanda kita da kuke bauta kuma bayan Allah lan yakhluqu zubaban wala yattaba'u lahu kuda ba za su iya halitta ba ko da sun taru a ce duk duniya ana taru ka je ka samu the most sophisticated laboratory a duniya ka ce musu to shi kenan yanzu ku kuda amma da sharadi kar ku taba komai na halittun Allah ba da kukin sarki ku yi amfani da creativity din ku yawwa duk abin da za ku yi amfani da shi da kar ku taba na Allah ba da kukin sarki mu ga creativity na ku zai iya yiwa ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba tunda ba za su iya creative mata ba ko yawwa saboda haka Allah madaukakin sarki yake cewa duk abin da kuke bautawa kuma bayan Allah madaukakin sarki din nan la yakhluquna shay'a wallahi ba za su iya halittan komai ba wa hum yukhluquna su ma su ne ake halittar su kenan duk abin da za a sa a laboratory da wasu sophisticated laboratory a duniya duk kayan Allah ne ya yi su duro materials ne na Allah illa iyaka manipulation ne kawai a juya suna a juya suna a canja suna a canja suna don haka babu abin da za su iya yan kwamitin ya san haka to me yasa ba zai bi Allah waɗaukakin sarki ba tun da dai wato kenan aqibatul umuri zuwa gare shi ne zai koma to mu je amwatun ghairu ahya wa ma yash'uruna ayyana yub'athun Allah maɗaukaki zarke ce su wa'yan da kuke bautawa koma bayan Allah gumaka kenan go a haya ammatun dukkansu matattu ne gairu a haya dukkansu kuma wata kenan ba rayayyu bane ba rayayyu bane ko kuma koda a ce ba ayan bata tsaya akan gunki ba duk abin da mutane suke bi koma bayan Allah ai akwai ammatun ai matattu ne amma anan akwai ranar da za su mutu sannan kuma gairu a haya ba za su rayu a duniya fiye da iyaka yadda aka ce abin ba za su rayu rayuwa hayatin abadiya ba a nan gidan duniya don haka duk ko menene zai kare za su mutu da da akwai ranar zai zama wato kenan babu su don haka wa ma shuruna ba su ma san wato kenan ayyana yi kwaso na ko yaushe ne ne za a tashe su ba mun gane wannan abinda ake nufi shine la yadruna mata yi wasuna ba san ran da za a tashe su ran tashin alkiyama ba wa abbar anha kama abbar al-adimina idan mun dauki fassara ta farko cewa wallazina tad'una min dunillahi ko abinda kuke bauta kuma ba Allah ya dauke su gumaka ne gumaka ka aida ma matattu ne haka ne to sai Allah madaukakin sarki yake cewa wala yashuruna ko menene wa ma yashuruna ayyana yubasuna ba su san ran da za a tashe su ba sai musu amfani da kaman mutane ne wato kiran rayayyu ba za a tsaba abin nan ba su san ran da za a tashi maza ba za su san ranar da za a yi tashin alkiyama ba mun bayanci wannan idan kuma mun dauka cewa a'a ya shafi mutane ya shafi kowa da kowa to kiran yanzu an dauki su yakin masu rinjaye tunda kowa ma zai mutu kowa ma ko ba zai iya halittar komai ba to duka kowa ma zai mutu duka matattu ne yanzu saboda rinjayen masu hankali sai Allah bada kuke zake ke dabe da su goma kan wato kenan a matsayin a matsayin wani su ma ma mutane sai ce wala shuruna ayyana yub'athuna ko ma yashuruna ayyana ba su san ranar da za a tashe su wato gidan tashin alkiyama ba yawa saboda haka yanzu kenan idan mu dauki fasara farko cewa gumaka ake addressing tunda ayan ta sauka a lokacin da ake bautan wato kenan gumaka ne ranar tashin alkiyama za a tashi gumaka ko ba za a tashi gumaka ba Allah madaukakin sarki zai tashe su za a fito da su a siffar mutane domin a kawo su gaban masu bauta musu a tambaye su me yasa kuka ce wa'annan su bauta muku su kuma za su yi bara'a su ce a'a makanu iyana ya abuduna mu fa ba mu suke bautawa mu ba mu ce musu komai ba don haka gunki zai ce ranar lahira shi ba ruwansa zai yi bara'a haka ne to idan sun yi bara'a menene zai zama makonta su dai mushrikai za a kai su wuta duk wanda ya mutu a shirka za a kai shi wuta to shugunki da bai laifi ba fa menene makomarsa wasu malamai suka ce su din za a mai da su yadda suke kawai shikenan magana ta mutu wasu suka ce a su ma wuta za a kai su domin Allah madaukakin sarki yana cewa innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam da ku da abin da kuke bautawa ko ba Allah duk kira da jahannama ne dukkan ma kaga kenan ‘ya'yan adam sun kasu kashe biyu akwai mai amfanarwa akwai mai cutarwa yanzu waɗannan sun cutar da kansu kuma sun cutar da waɗannan itatuwan da suke bauta ko sun cutar da wato kenan duwatsun da suka sassaka suke bauta musu don haka ka ce wa jirmu jarrahu sofa ha'u kome wa hulla bi gairi jari hal ikabu laifi ne wanda wawaye waɗansu mutane za su jawo sai matsalar wato kenan ta zo ta samu wanda ko ba shi ya jawo ba a cikin al'umma haka suke akwai wanda shi zai jawo masifa ya kware a wajen jawo masifa amma bai kware a wajen salbin ɗinta ba kuma idan masifa ta zo la tusibanna alladhina zalamu minkum kasa ba za ta tsaya akan mutum da shi yasa ake son kullum a tare a tare a tare a tare akwai lokacin da wani balarabe ya je kashe wani balarabe wannan sun zaro takobi wannan sun zaro takobi wasu dattawa suka ce ba za a yi haka ba a kira mutane a zo a zauna a yi sulhu aka tare samari a nan gudun kowa zare takobinsa sai sun ji sun ɗauki fansar ɗan uwansu da aka kashe wa'annan kuma suka ja suka tare don in an je wajen ɗaukan fansar ɗan uwan ba san inda za ta tsaya ba dattawa suka zo su wannan ya hau kan mimbari ya kudu ba ya nuna muhimmancin sulhu wannan ya hau kan mimbari ya nuna muhimmancin sulhu ana cikin yin haka sai wata mace ta zo ana kira ta juhaiza sai ta ce ai wanan da ya kashe wani to wani dan uwan wanan ya ji ya kashe shi za ka ce a to kada juhaiza to kawala kullu katilin to duk wannan kudin da aka dan menene dan kar wawaye wa'ina al'umma su jamurun a wannan abin akwai lokacin da larabawa kabilar larabawa tsakanin dahis da gabra sai da suka shekara 40 suna yaki suna kashe junansu akan an harbi taguwa wato raƙumar wani daga cikin wayannan kabilar raƙumar wannan ne aka kashe kuma yan wannan kabilar suka kashe da aka so wanda suka je a wajen rama sai suka kashe shi su ma sai suka suka kashe mutum goma su kuma suka kashe mutum arba'in sai ga shikenan yaki an ya kai shekara arba'in ana yaki a junansu ko a madina tsakanin ausu da khazraj an yi shekara nawa shekara da shekaru ana yaki har Allah madaukakin sarki ke cewa wa kuntum ala shafa hubratin minan nari ba an kada kun minha saboda dab da zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi wani mummunan yaƙi da sun yi kusa su gama da kawo kansu me ya jawo wannan wawayen cikin su don haka mutane kashi biyu ne akwai wanda yake shi kullun yana jawo amfani ne al'ummarsa akwai kuma da kullun shi fitina yake jawo mata to saboda haka dole ne a yi nazarin waɗannan mutane musamman wancan dan a kame hannunsa ni me yasa aka ce ayi wa'azi ne kan me yasa aka ce ayi amru bil ma'rufi ai nahaya an munkari saboda kar fasadi ya zama ya waɗo don haka duk inda aka ga mummunan abu to a hana yanzu idan misali mutum da ya kawo wata matsala a cikin gari dauki misali yanzu ana wani caca haka za a zo a taro ana caca caca caca caca da waya ana ta haka ana ta haka ana ta haka shi kenan sai ka ci dubu ka sa data ka sa dubu ɗaya sai ka ci dubu goma mutum da ya sai kawo ta caca ake yi ko samari sun taru a daba ana ta yi ana ta yi ana ta yi yan wani ya zo ya leƙa ya gani sun sai ɗauka ya kai gurin su wani ma ya ɗauka sai ɗauka kafin wani lokaci sai ga duk kowace anguwa wannan cacar ta samu karbuwa kuma fa caca ce yanzu wanda ya kawo wannan matsala din ya zama mai amfani al'umma bai zama alfani ba don haka shi yasa ake son kullum ka zama kai mai sanadiyan kawo alkhairi ne a cikin al'umma ka zama mai kawo alkhairi ko a duniyarsu ko kuma wato kenan a lahirarsu to haka ya kamata wato kenan mu kasance kun gani ga wa'annan yanzu Allah mu da kuke sarki ce masa innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam da ku da kuma kan dukkan za a kai su wato kenan wuta yawwa kuma Allah madaukakin sarki ya nuna cewa bai kamata a bi su ba don ba su saba sanin komai ba su ma san wato kenan ranar da su mutu ba abdullahi dan abbas yake cewa tub asul asnam wa turkabu fi hal arwa gumaka za a tashe su kuma hura musu rayuka za a tashe wa ma aha shayatinuha da shaydanin da suke bautawa da shaydanin da suke kira dan abota masa wa yatabarrauna min ibadatiha ko komin abadatiha sai zo sai babu ba ku ba wallahi mu ba abin ba an to amma wannan abin din wato kenan dole matsalar ta ta riga ta shafe su wallahu ta'ala a'ala to mu ji malam ilahukum ilahun wahid فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون الله بارك فيك ce ilahukum ilahun wahid abun bautar ku abun bauta ne kwaya daya ilah shine abin da ake bauta masa kenan ko yawa ku musulmi ilahukum ilahun wahid abin bautar ku shine kwara daya shine wa Allah madaukakin sarki kenan kaga ba mu maganar shirka Allah madaukakin sarki bai yadda a hada shi da kowa ba yana daga cikin manyan manyan zunubai wato kenan ai shirka da Allah madaukakin sarki wallazina la yad'una ma Allah ilahan akar su muminai su ne wanda ba sa bauta wa wani ubangiji ilahan akara ko wani abin bauta koma bayan allah maɗaukakin sarki allah mai ɗauki sarki bai yadda da wannan ba wallazi na layu mai nuna bil'akirati kaga wa'annan da ba su imani da ranar lahira ba kulubuhu munkira to zuciyarsu tana inkarin kaɗaitakar allah maɗaukakin sarki ba su yadda cewa yanzu a ce aja alil alihata ilahan wahida a ce duk alloli su zama kwaya ɗaya kawai ya zami mutum da rikicinsa ya zo su duk allolin duniya ne ta sai ce wai Allah kwaya ɗaya za a bi eh Allah ɗaya ya ishe mu kaga bai dace ba yanzu wannan da yake wannan magana zuciyarsa ta yi inkarin kasantuwar Allah madaukakin sarki kwara ɗaya don haka qulubuhum la taqbalu lu'as zuciyarsu ba za ta karbi wa'azi ba kenan ko yawwa don haka wala yanja'u fi hazzikir zikiri da ambaton Allah da mai ba zai yi wato kenan tasiri a cikin irin wa'annan zuciyoyin ba don haka kenan yanzu kaga malaman tafsiri suka ce a wannan ayan akwai rage ayan kadariya da suke cewa dan adam bai da control a cikin zuciyarsa kawai abin da Allah madaukakin sarki saka a cikin zuciya shikenan yanzu zuciya za ta iya karban gaskiya ko za ta iya kin gaskiya gwargwadon yanda ta gaya mata yawa dan aka duk da cewa Allah madaukakin sarki shine musayyirul umur ko amma Allah maɗaukakin sarki ya ba da wani gwargwado na wato ke na ƙudura a ɗan adam kamar yadda ya ba shi wani gwargwado na mashi'a yana da hankali da zai tantance abin da ya kamata ya yi ko abin da ya kamata a tuki na kar ya yi don haka su wa'annan wani mustaqbirun haka ne suna wato wato kenan girman kai ba za su karbi wato kenan gaskiya ba yawwa to mu لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون الله مدعوك إنه لا يحب المستكبرين الله مدعوك جدر كيت لا جرم تبس وانا كلمة لا جرم wato kullum ba ta zuwa sai a ansa ta ta zuwa cikin sauran maganganu yawa in ka ji an ce la jarama to a kokarin ba da ansa ake akan wani matsala sannan kuma tana zuwa da karfafawa ne ma'anansa shine haƙƙan wato gidan tabbas yawwa don haka Allah ce la jarama an Allah ya alama yasturu na ma yulinu suna inkari ko to tabbas Allah madaukake sun ce ba mu yadda ba aka ce musu tabbas Allah madaukakin sarki ya san abin da kuke asirtawa ya san wato kenan abin da kuke bayyanawa kamar wato kenan to yanzu Allah madaukakin sarki shi shi daya duk zai iya kontrolin wa'ina abubuwan ya san komai da kwanye za ka ce masu tabbas allah maɗaukakin sarki ya san komai da komai duk abin da kuka yi a asirce ya sani abinda wato kenan kuka yi wato kenan a bayyane Allah madaukakin sarki duka ya sani innahu kuma tabbas lalle shi Allah madaukakin sarki la yuhibbul mustakbirina wallahi baya son wato kenan masu girman kai duk mutumin da yake da girman kai Allah madaukakin sarki baya son sa saboda girman kai shine wato kenan a sako na farko da aka saba wa Allah madaukakin sarki akan abin nan shedan aka ce masa ya zo ya gaida annabi adam ya ce shi ya fi karfin yin haka ya fi karfin haka da haka shi sa Allah ya ce la yuhibbul mustakbirin wallahi Allah madaukakin sarki wato kenan baya son masu girman kai kwata kwata baya son mai girman kai mun bayyace wannan yawwa tunda Allah madaukakin sarki baya son masu girman kai kenan ashe girman kai wata matsala ne malamai suka ce wa kullu zambin yimkinu tasattura minhu kowane zunubi za a iya suturtuwa da shi za a iya ɓoye shi wai fawo ko a ɓoye shi illal kibra amma ban da girman kai za ka iya kowane zunubi a ɓoye amma ban da girman kai haka ne mutum zai iya shirka a ɓoye zai iya riya a ɓoye zai iya shan giya a ɓoye zai iya zina a ɓoye zai iya mai amma girman kai zai yi a ɓoye sai ka fitar da shi fili sai ka fitar da shi fili don haka fa innahu fiskun shi mummunan fasikanci ne wanda wato ke da ya liƙo bihi al'ila shi kullum abin da ya dace da shi shi na fitar da shi sai ka nuna wa wani tare kafin karfinsu sai ka nuna ba za a rena ka ba sai ka nuna ba za a rena maka wayo ba da zai sauransu da haka shi ne al'asulu asalin isyan kulluhu duk wani sabon Allah ta nan yake ai shirka ma ta nan take zuwa ta nan take zuwa sai mutum ya ga yafi karfin yin kaza ne zai koma wato kenan abin da zai kai shi zuwa ga shirka din kenan ya zo cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innal mustakbirina yahshuruna amsal zurri yawmal qiyamah lalle masu girman kai ranar tashin alkiyama za a tashe su kamar kwayan zarra ya tsohon nasu mutane za su rika tattaka su ka san mai girman kai shi ba za a rena shi ba ya fi karfin kaza in an tashi ranar lahira a yi mutane sai sai yan ƙananan ƙananan sai a zubar da su a ƙasa kowa ya zo yana taka su mace ta taka su babban mutum ya taka su mumini ya taka su kafiri ya taka su mazinaci ma zo ya taka su kowa sai ya taka su ai baya so a rena shi ko to yau an taka ka da kafa haka Allah barkatin sarki zai da ɗayahun nasu bi aqdamihim da Allah madaukakin sarki zai samu mutane su zo kowa tsaye ya taka su ina kuma karshen abin nan yana magana girman kai amma ka zama mu'mine da kansu suke makansu hisabi tun a duniya sai su cire wannan girman kan lokacin da Abu Zar al-Ghifari ya ce ma Bilal ibn Sauda ya kai dan bakar mace wannan magana ta yi tsafi a Bilal sosai tabbas mahaifiyarsa baka ne amma siyakin da aka faɗan ai walakanci ne a rena shi ko ba ka ba don haka ya kasa daurewa ya je ce ya rasulallah inna abazar yu'ayyurni bi ummi wa yaqulu li yabni sauda yana laifata ni da mahaifiyata ni miman da ni da shi me ya kawo mahaifiyata ya zama ce yabni sauda annabi sallallahu alaihi wasallam kusa akwai hikima ya kira shi ya ce masa ya abazar innaka mar'un fika jahiliya kai mutum ne akwai sauran jahiliya a cikin kawo wannan kalma da aka faɗa kuma ta ɗaga wasu hankali shi kuma ba duka ba zagi ba inna kamar an fi ka jahiliya wato kai yanzu dubu da musulunci kowa ya gane amma kai har yanzu da jahiliya a cikin lamarin ka hankalinsa zai dashi ya ce bilal zo ya kwanta a kasa ya sa kasa a kasa ya ce ka taka da aka da maka alaƙaddi hada iqabali ka sa kafarka ka taka ni ka yi min ukuba saboda wannan kuskure da ne yanzu bai yi nadama ba kaga yawa kansa hisabi a duniya ko hasibu an fusa kun kabla an tuhasabu don haka shi kuma bilal ya ce a mutumin da yake sa goshinsa a gaban allah maɗaukakin sarki ni zan taka ba zai yi ba don haka daga nan an wuce wannan layi to saboda haka jiji amin amin saboda haka duk duniya babu wato kina abin da ya fi girman kai walakanta mutane ranar zahin alkiyawa kai hatta a duniya allah maɗaukacin sarki yake ce alkibir ya uri da'i man na za'a fi wa za a tufu girman kai bargona ne duk wanda yace zai shigo ciki ni ina ciki shi yana ciki Allah zan yarbar da shi in ji ubangiji Allah madaukakin sarki zai abin nan hakan nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dan haka yake cewa innahu la yuhibbul mustakbirina Allah baya son masu girman kai kenan girman kai yana daga cikin sifofin wanda Allah baya son su duk mai girman kai ya kaddara Allah madaukakin sarki baya son sa to the level na girman kansa in kaɗan ne Allah ya washe shi kaɗan in tsakatsaki ne Allah ya washe shi tsakatsaki idan ya yi yawa Allah ya washe shi da yawa Allah baya son sa saboda haka kaga kenan yanzu yana daga cikin kaba'irai to mu je malam wai da kila eh lokaci to alhamdulillah to za mu dakata na an ce lokaci ya za mu dakata na abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladan sai ba mu ladan aikata abinda muka kuskure Allah ga na da mu kuskure Allah ba mu ikon gyarawa ya fi mana akwai tambaya